بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى من أقوم يبو قريشي ليساكي هذا a wannan yammaci na litinin 21 ga watan sha'aban shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine takwas ga watan shida a shekara ta 2015 a lissafin miladiyya za mu tashi a darasinmu na 39 a karatun da muke cikin littafin nan mai fa'ida ta jiri da tauhidin mufid na malam almakarizi rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata mun gama abubuwan da ya kawo mana dangane da kashe-kashen mutane dangane da nau'in ibadar da kowanne suke ganin shine mafifici wanda ya cancanci a bashi lokaci a mai da hankali a kansa ya kawo mutane sun kasu kashi hudu kuma duka dai mun ji ba sai mun maimaita ba darasin za mu tashi yau a kansa sabo ne shi ma dai wani kashin ne daban ne da mutane ko malamai suka kasu ko in ce dai a bashi a mutane din a yadda suka bambanta wajen mahangarsu a wata matsala sabuwa da zamu ji yau matsalar mu ta yau tana buƙatar kowa a cikin mu ya tambayi kansa amsoshinta a tasa mahangar wai me amfanin ibada ne bautar Allah da muke me amfaninta kuma mecece hikimar da ta sa muke yi kuma me makasudin yinta don me muke bautawa Allah kuma wannan amfani ake wannan amfani ake samu abautawa Allah wannan ita ce tambayar mu ta yau da kuma amsoshin zamu ji daga bakin malam gurgudan yadda a mutane suka sassaba nan ban ce malamai ba saboda akwai kungiyoyi hatta ya shigar da kungiyoyin da ba na kirki ba waɗanda ba akan daidai suke ba ya fara gabatar da maganganunsu wala Allah yau ma akan su iya wannan din zamu tsaya kauli na ɗaya da kauli na biyu za mu je shi ma wani kashin ne guda hudu na taɓa gaya mana cewa wannan littafi daga cikin manya-manyan abubuwan da muka fa'idanta a cikinsu shi ne takure mana ilimi da matse shi idan ake condensing abin nan files na bidiyo da audio a kwamfuta ko to haka shi kuma wannan ya takure mana ilmomi ya sa mana su cikin sauƙin yadda za ka haddace abu kaza malamai sun kasu kashi kaza a cikinsa abu kaza ma haka sai ka ka samu tarin ilimi insha Allah Allah ya ƙara mana fahimta za mu tashi wa alam annan nasa bismillah ko fakara haka kaɗan wani guri a karanta na'am واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ولرسولها طرق أربعة وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول
نعم نفاة الحكم والتع... نفاة نفاة الحكم والتعليم نفاة الحكم نفاة الحكم نعم والتعليم التعليم نعم الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة نعم وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون من غير أن يكون سببا لسعادة في م- في معاش.
لسعادة في- في معاش ومآد في معاش ولا معاد ولا معاد نعم.
ولا سببا لنجاة نعم وإنما القيام بها لمجرد الأمر الأمر نعم ومحض المشيئة ومحض المشيئة نعم كما قا- كما قالوا في الخلق آه لم يخلقوا لم يخلق لم لغاية يخلق-
لغاية لم يخلق لغاية نعم ولا لعلة ولا لعلة في مقصود هي المقصودة به المقصودة به طيب آه يتي وألم كسني كيم كراتو annan nasa cewa mutane nan annas yana nufin gaba ɗayan mutane sawa'un malamansu da ba malamansu ba wanda suke kan hanya daidai ta sunna da wanda suka karkace umuman fi manfa'atil ibadati duk da yake dai cewa masu sa baki a irin wannan harkar galibi malamai ne sai dai nan ka ce malaman ba malaman sunna kawai yake nufi ba ana nufin malaman kowace tafiya yadda mahangarsu take dangane da wannan lamari shi za mu ji yace mutane fi manfa'atil ibadati dangane da amfanin ibada wadda amfani ake samu don an bauta wa Allah wa hikmatiha da kuma hikimar yin ibada din don me ake bauta wa Allah wace hikima ce ta sa Allah ya umarce mu mu bauta masa daɗin bautar yake ji wani amfani yake samu ko kuma mu a gunmu wahala ce kawai ake ɗora mana ko ko don ladan da ake samu ko ko akwai wani sababi daban nan abin da yake nufi kenan hikimar yana nufin sababi da illa wa maqsudiha da kuma manufar manufar yin ibadar don me ake yin ibada kun ga wannan tambayoyi guda nawa kenan uku amfani da sababi ko hikima da kuma makasudi don me ake wace manufa ce ta sa ake bautawa Allah to mutane fi hadhihi al-umuri turuqun arba'atu hanyoyin su guda hudu ne ko ka ce sun kasu kashi hudu wa hum su mutanen ma'ana akwai hanyoyi guda hudu dangane da kallon wannan lamari a gun malamai wa hum kuma su mutane fi zalika a wannan lamari arba'atu asnafin zaka iya kasa su su mutanen a matsayin su zuwa dangi dangi kashi kashi guda hudu yadda dai saba gaya mana as-sinful awwal to yau darasin mu na tunda malamin duk inda ya kai mu nan muke bi ko wata ranka ji ya shiga mana fiqihu fiqihu wata ran ya shigo mana abin da shafi aqidar sama sama wata ranka ji abubuwan kamar wa'azi to yau gonar harkar aƙida ce da zurfinta ya shiga sai mai kokari da Allah mu bi a hankali da zamu fahimci abu kuma alhamdulillah dai na san waɗannan darussa ba yau kawai suka fara bijirowa ba mun taɓa magana akan wasu abubuwa da suke da alaƙa da su insha Allah ba za a yi wahalar fahimtar su ba as-sinful awwal dangi na farko ko kashi na farko na mutane menene ra'ayinsu dangane da ibada me amfaninta wace hikima ce ta sa ake kuma mecece manufar da ta sa ake bautawa Allah waɗannan mutane su ne nufatu alhikami wa ta'alil masu kore hikimomin Allah da bayanin sababi alhikam jam'un hikma ne yawa ba alhukum ba in an ce hukum hukunci kaga su ba hukunci suke korewa ba ai waɗannan su ne masu cewa Allah yana yin abinsa ne kawai don ga tsabar ganin damansa ba wata hikima da yake yin abu ba don wata hikima ba haka kawai don ya ga dama don shi ne sarki mai iko kawai bari abin da ya ga dama to wannan masu korewa Allah hikima su ake cewa nufatul hikami wa ta'alil ta'alil shi kuma abin nan taf'il ne na abin da ya shafi illa an ce illa shine bayanin sababin da ya sa ake yin abu kaza yanzu mun tambayi kanmu mecece illar zamanmu a nan kowa ka tambaye shi zai ce illar zamanmu ma'ana sababin zamanmu hikimar da ta sa kowa biro gidansu ya zo nan ya sallan magariba ake karatu menene dan ai karatu a samu fa'ida wannan ita ce hikima to shi da abin da ake nufi da illa ita ce dai ma'anar hikam jam'inta ne hikima kuma mufradi ta'alili kuma shine bayanin sababin hukunci kaga dai ana nan da ta'alili da wannan hikma ma'anar su daya ta bangaren bayani ne na sababin da yasa ake abu malam ibn qayyim wanda dama wannan maganganun duk da muke karantawa nasa ne mun sha faɗa malam mukrizi kofowaye daga littafin madarijus salikin na ibn qayyim haka yake ko suraren ma da zamu saudiya mukan ambata ko ya cire kaza ko ya ƙara kaza to yana da wani littafi shi malam ibn qayyim sunansa shifa'ul alil fi في مسائل الق... في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل سنة سكينة littafi ne mujalladi ɗaya kuma duk wannan abun ya tattauna a ciki to wannan maganar mata mu a yau ba daga nan aka ciro ba daga wani littafin ne daban wanda ya dan tsakuro ya faɗa amma an kana son ka ga inda malam ibnu qayyim ya baje ƙorinsa sosai ya magana akan matsalolin imani da kaddara da wannan matsalolin masu zurfi to wancan littafi zaka samu sunansa shifa'ul alil wato warkar da marar lafiya shine al-alil nan ce alil mai illa a jikinsa marar lafiya fi masaili alqada'i wal qadar a cikin matsalolin qada da qadar wato imani da qaddara wal hikmati da bayanin hikima wa ta'lil da kuma illar yin hukunce hukunce ko saukar da su to masu kore wannan ga Allah wanda ba su yarda cewa Allah yana abubuwansa da hikima Allah yana da wani sababi da saboda shi yake yin wani abu ba su suna ganin girmamawa suke ga Allah sai sai ai Allah ya fi karfin a ce ya yi wani abu don wani abu shi babu abin da ke tilasta shi ya abu a ganin damarsa ne shine mai iko ƙarfin mulkinsa ne komai ga dama sai zahirin magana sai ka ji da daɗi kamar gaskiya ce ko ko ba ka za mu ji ba za mu ji kamar i wannan mutanen suna ƙoƙarin tsarkake Allah su nuna kuma cikar ikonsa da cikar mulkinsa sai su ce ai abubuwan da yake yi kawai yana yin sa ne don ganin damarsa ba zancen wata hikima a ciki ba wani abu ne yake sa shi ba kai ma in kana ji sai ka ce to dama a ce wani abu ya sa Allah ya yi wani abu dama an ce sawa ba ana nufin umarni ba ku fahimci wannan nan can in ana gyare-gyare ku daina kallon gyaran ku rubu da su na yawwa dalilin da ya sa Allah ya yi wani abu ai wani in yana jin ko da a hausa aka fasara sai ka ga yana neman ya kawo tunanin wani dalili ne wai ya sa Allah din ya kaza kasan in aka ce an sa ka kayi kamar wani abu ne umarce ka kenan to kar ka kalli wannan abin da wannan gefen da wannan mahanga ta wannan mahangar a Allah subhanahu wata'ala shin abubuwan da yake yi wajen alaƙarsa da halitta yana yin su ne don tabbatar da wani abu shi yayi abin da ƙashin kansa da ikonsa da mulkinsa amma don ya tabbatar da wani abu yawan shi ne ma'ana kun gane wannan yana yin haka ko bayan haka to shi ake nufi da hikima yawa ya halicce mu kamar da ya gaya mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa me illa liya'budu malamai sun tattauna akan wannan lamu sunanta lamu ta'alili dama agul larabci agul larabawa lam me ce ta ta'alili ta'alili shine sabab bayanin sababi ko bayanin dalilin hukunci kamar da na tambaya ɗazu limaza wani zai tambaye ka me yasa ka zo nan a taitu li a ta'allama na zo ne don in nemi ilimi ka kawo lamun ina ko to ne ita ake ce ma lamu ta'lil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ban halicci aljan da mutum ba sai domin wannan lamun din ma'anarta domin to shin Allah yana yin wani abu domin wani abu wannan shine hikima to kaga eh su waɗancan ba sa kallon wannan shi yasa sai su kauda ma fassara sai su ce wannan ba sunan talamu ta'ali ba saboda wai Allah ya fi karfin a ce yayi wani abu don wani abu shi kawai karfin ikonsa ne komai ya ga dama zai yi to amma da suna girmama alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba za su faɗi wannan ba domin Allah da kansa ya faɗi cewa yayi abu kaza don kaza yayi abu kaza don kaza ya bamu ya halice mu bauta masa kuma domin ya bamu sakamako da sauransu zamu zo daidin mu gani to waɗannan mutane abin da suke faɗa kenan alladhina yarudduna al-amra ila nafsi al-mashi'ati mun koma littafi su ne waɗanda yarudduna suke maida al'amra umarnin Allah in yace ya iya alladhina amanu ku yi kaza to su suna fassara shi su mai da shi ila nafsul mashi'ati a madarijus salikin wanda daga nan malamin ya ɗauko mahdul mashi'ati ne ba nafsul mashi'ati ba shi shi amfani da nafsul mashi'a la'alla ta'kidi ne yake so da yayi cewa zuwa haƙiƙanin mashi'a mahab kuma ana nufin tsantsar mashi'a in duk ba matsala ba ce ma'ana suna cewa umarnin Allah da ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku bauta wa Allah ku yi sujada ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka Allah ya yi wannan ne kawai don ya ga dama ba shi da wani dalili da ya sa yake so a bauta masa ba don ya ba da sakamako ba ba don ya sa ko aljanna ba ba don rahamarsa ba ba don komai haka kawai ya ga dama a bauta masa ya ce ku je ku bauta masa su waɗannan haka suke fahimtar a maganar Allah ko in ce haka hankalinsu da kwakwale-kwakwalensu gwargwadon abin da suka gina na harkar falsafa da ilmin kalam haka suka ce bincikensu ya kai su su fahimta cewa a korewa Allah hikima don in aka ce yana da wata hikima kamar wani abu ya fi ƙarfinsa kenan yana sa shi wani abu don haka yarudduna al'amra suna mai da lamari gaba ɗaya in an ce mayarwa ana nufin suna fassara duk wani umarnin Allah cewa yana komawa kawai ne zuwa ga mashi'a ganin damar Allah wa sarfil iradati da kuma tsantsar ganin dama dai shine irada nan irada yana nufin kauniya sarf asali sirf ya kamata ba sarf domin an ce sarf ana nufin tafiyarwa to shi kuma nan ba ita yake nufi ba yana so ya ta'akidin waccan jumlan ne da ya faɗa a baya nafsul mashi'ati wa sirfil iradati in an ce abu sirfan ana nufin mahban mun gane abu yawwa ja'a bi kadhibin sirf ya zo da ƙarya gangariya wato tsagwaranta in aka ce sirf wato babu ko gaure madararta mun fahimci abin shi ake nufi da sirf ana wa sirfil iradati yace fa ha'ula'i indahum su waɗannan mutane a wurinsu su alƙiyamu biha tsayuwa da ita ita ne yawwa alhamdulillah alƙiyamu bil ibadati mu tsayu mu yi ibada mu bauta wa Allah laisa illa li mujarradil amri muna yi ne kawai don Allah ya ce mu ba komai wara a zalika ba don wani abu ba min gairi an yakuna sababan ba wai don ita ibadar za ta zama sababan dalili ne li sa'adatin da samun wata sa'ada ba cin nasara shiga aljanna cin maburi farin ciki duk shine ma'anar sa'ada fi ma'ashin a nan rayuwar duniya wala ma'adin ko kuma a makoma a lahira wai duk ba don wannan muke ba yanzu kai an tambaye ka dan me kake bautawa Allah me za ka ce za ka ce don ya umarce ka kawai shi yasa kake yi ko kuwa kai din a bautar da kake akwai wata manufa akwai manufa yawwa na farko ba kore umarnin ake ba na'am don ya umarce mu kuma sannan don ya mana alkawari ya ce zai mana sakamako ya ce zai kaza kuma mu muna son mu shiga aljanna kuma tunda ya rataya sakamakon nan na shiga aljanna da wannan aikin jaza'an bima kanu ya'malu duk ya faɗo na wurare da yawa sakamako ne na abin da kuke aikatawa ashe aikin yana da rana yana da tasiri yana da aikin da yana da amfanin da zai mun fahimci abin to su waɗannan mutane sai suka ce a'a bautar nan muna yi ne kawai don ya ce mu kamar da zaka ji wasu suna cewa su bautar Allah suke yi kawai don suna son sa soyayya ita ce komai a wurinsu ba don ya umarni ba ba don tsoron wutarsa ba ba don tsoron ba don san aljannarsa ba wannan suna faɗa man ƙuruƙu cewa aljanna ai neman aljanna wai ƙauyanci ne ko kuke ɓata lokaci kuke shan wahala su kawai in suna son abin nan suna soyayya kawai ita ce maganin komai a gunsu ba sa san ma shiga aljanna su ne zaka ji suna faɗa cewa sun yi istighfari sun yi istighfari yayi yawa dole ne a samu zunubi a rika aikatawa don istighfarin ya samu abin da zai ci su zaka ji suna cewa ai su yanzu Allah bashi suke bin sa sun masa bautar da yawa da dole kawai ba ko ko su zunubi ne ko kuma su tsaya su jira shi su daina bauta har saboda sun riga sun yi da yawa kawai ba abin da ya rage sai bashin da ya haɗe ya ɗora ma kansa tsakanin su da shi to wannan duka za ku je asalin wannan fikirar daga masu wannan kaulin ta fito za mu ji waye fara faɗan wannan maganar a yau dinnan malamin ya faɗa mana to sai ke cewa laisa illa li mujarradil amri min gairi an yakuna sababan li sa'adatin fi ma'ashin wala ma'adin mun yi nan wala sababan li najatin ba kuma muna yi suna yi bane wai domin ita bautar sababi ne na tsira wa innamal qiyamu biha kawai yin bautan nan li mujarradil amri kawai dan ya umarce mu ne to idan ya umarce ka bawan Allah kuma in baka yarda zai bada sakamako ba ashe kenan ba zai azaba ba kana da ganin dama ka ce ma ba za ka yi ba ko ba ka bane tunda kana ganin ba dan sakamako bane sawa'un ya baka lada ka shiga aljanna in ma baka san wannan to in baka yi ba za a azabtar da kai kaga in mutum ya faɗi wannan duk ya rusa duk waɗancan abubuwa sai ce wa innamal qiyamu bi hali mujarradil amri wa mahdhil mashi'ati kawai saboda tsantsar ganin damar Allah ne kama qalu fil khalqi kamar yadda dangane da halitta ma haka suka ce fil khalqi nan dangane da halitta halittar da Allah yayi wa yayi wannan halitta sama da ƙasa teku da bishiyoyi da mu ɗan adam da aljan da mala'iku dalilin da yasa Allah maɗaukaki ya halicci halittarsa su sun ce lam ya khluq li ghayatin Allah bai halicci mutane bai halicci aljan ɗin ba bai halicci sama da ƙasa ba don wata bukata ma'ana ko da yake matsalar da takan faru a wurin masu irin wannan abu in suka tashi ba da fassarori ga irin wannan abubuwan suna fassara su da wasu lafuzan da an yi musharaka akan wata ma'ana marar kyau a ciki in an dangana wa Allah kun gane abin da ke nufi in aka ce wata bukata sai mutum ya ce to Allah yana bukatar wani abu ne to ba duka lafazin gaya ana nufin manufa mun gane ba dan wata manufa ba in ji su Allah yayi abu ne ba dan manufa ba shi dai kawai yayi haka shine lam ya bai halicci komai ba li ghayatin don wata manufa in an ce gaya dama ma'anarta wani guri da kake so ka cimma shine gaya aim ko abinda kake so ka cim masa yawa to su a wurin su Allah subhanahu wataala yana abinsa ne kawai ganin dama ba dan wani abu ba yanzu duk halittar nan Allah ya halicci sammai din nan da ƙasa da zubo da ruwa yake da yake yi da rana da wata da taurari haka kawai ya halicce su ne kawai a wurinsu in ka ce dan ya kallo ma ai wata manufa ce ko to ko cewa kai dan ya kallo wannan suka ne ga Allah subhanahu ta'ala na farko ƙaryata maganarsa ce da yace ya halicce mu don mu bauta masa na biyu akwai tuhumarsa da cewa yayi abu ba dan komai ba wata ba wani dalilin yin abu kamar yadda suke ce wasu suke cewa ne masu kauli na biyu da zamu zo ai na taba gaya mana akwai masu cewa wai dan me Allah yayi wuta yayi aljanna shi yasa suke cewa babu wuta ba aljanna a yanzu din nan ba ai aljanna ba ba ai wuta ba saboda sun ce wai Allah duk abin da zai yi da hikima ke wannan su kuma wasu ne zamu zo mu ji su su kuma sun tabbatar wa Allah da hikima amma sai suka ce tunda ku da hikima yake yi to ai dama zai wuta ne da aljanna dan ya sa mutane bayan tashin alkiyama to kiyamar bata zo ba in yayi yanzu sai suka samu aikin suna almubazzaranci shi fa Allah bai faɗa ba su suka faɗa sai suka ce in aka ce yanzu aljanna da wuta tana nan to wai ai Allah yayi almubazzaranci sai kuma su zo su ce ai ko Allah baya almubazzaranci tunda ko baya almubazzaranci to bai yi wannan ba don haka bai aljanna ba bai wuta ba kun ga hankali ne ya ja su daga wannan bazancan sun karanta alkur'ani sun samu wani labari Allah ya bayar ba ko Allah madauki ya bamu labarin akwai wuta yanzu tana nan akwai aljanna tana nan ai yanzu tun zamanin manzo Allah tun kafin wannan lokaci ma annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin da ake saukar da alkur'ani wuta tana nan aljanna tana nan to kuma wanda ya mallaki komai na me za a ce masa yana almubazzaranci mu ne aka dora mana dama tunda kun ga wannan dukiya ba ta mu bace aro aka bamu shi yasa aka hana mu mai almubazzaranci kuma shi aka kira shi almubazzaranci Allah ku duk abin da yayi ba za ka kira shi almubazzaranci ba yana da manufar da ta sayi haka mun fahimci wannan zancen wannan masu magana ta biyu ne mu kyale zancen su waɗannan su kuma kishiyoyin su ne su a gurin su komai kawai Allah yayi ba tare da cewa yana da wani abu da ya sa domin sa yake yi ba wala li illatin haka nan ba don wata illa ba hiya al-maqsudatu bihi ita ce abun nufi da wannan halitta din bihi nan al-khalqi nufi yawwa wala li hikmatin ta'udu ilaihi minhu kuma ba wai don wata hikima bace da take komawa gare shi minhu daga halittar minhu ne shi ma min al-khalqi nan khalqin me ake nufi da shi na taɓa gaya mana akwai bambanci tsakanin alkhalq da kuma al-makhluq to nan an ce alkhalq me ake nufi al-makhluq kuma me ake nufi al-makhluq kun sani shi abin halitta Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci komai daidai an bata mana da wanda muke gani duk abin da ba shi ba Allah ne halicce shi wannan mu ake cewa makhluqat mu mune abin halitta to amma shi khalqun shine fi'lullahi allazi yaqumu bi zatillahi sifatan lahu shine aikin Allah na yin halitta din yin aikin wannan aikin shi ake ce makhluq mun fahimta to wannan lafazin da ya faɗa wanne yake nufi lam yakhluqil khalqa lam yakhluqil khalqa nan kun ga makhluq yake nufi ko ba lam yaf'alil khalqa ake nufi ba yawwa bai halicci halittun nan ba li ghayatin don wata manufa wala li illatin hiya al maqsudatu bihi ba kuma don wata illa da shine sababin da ta sa wannan halittar aka yi ta ba wala li hikmatin ta'udu ilayhi minhu ba don wata hikima da za ta koma zuwa ga Allah minhu daga wannan abin halittar ba kun ga nan makhluqi ake nufi mun gane walaysa fil makhluqati a cikin su abubuwan halittar har yanzu babu asbabun wasu sabubba wanda ta kunu muqtadiyatin limusabbabatiha wadda za su zama su ne masu hukunta abin da suke sabbabawa mun taɓa wannan magana akwai abubuwa uku a larabci akwai sababi ko akwai musabbib akwai musabbab sababi shine kamar da muka sani dalilin wani abu a musabbib mai sababawa wanda yake sa a samu sababin kuma sababin ya haifar da musabbab mun gane abin wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala shine musabbib kowanne sababi Allah ne ke haifar da shi ke samar da shi to musabbab kuma shine abin da aka samar din shine maf'uli mun fahimci abin yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa ɗan adam yana da ɗa ko sababin samun ɗa shine mai aure a haihu ko waye mai sababawa Allah mai aka sababa ɗa ko gani kenan da haka asabab shine annika wal wilada ko musabbibuha Allah almusabbabu min tilka al'alaka shine alwalad abinda aka sabbaba wanda aka samar da shi a wannan alakar shine da da wani misali ne kun gane yanzu to abinda suke cewa shine su makhluqat wai ma'ana waɗannan abubuwan halitta kaga kamar komai ka kawo shi da mutum da dan adam wato da mutum da aljan da sama da ƙasa da rana da taurari da komai da komai babu asbabun a cikinsu su babu wasu sabubba takunu muqtadiyatin li musabbabatiha wanda su suke samar da abinda suke samarwa abinda aka ce abu kaza yana yi to babu a cikin wannan abun halitta ga misali nan zai kawo mana yadda zamu gane amma yayi wani tsallake dogo mai yawa sai ya tafi mu karanta wannan misalin nasa mu ji yadda da yake anan littafin ga misalin sai ya ce saboda shi yasa za ku gane akwai wani abu da aka cire a zancen yace walaisa fin nari sababun lil ihraqi ita wuta da kake ganin wuta sababin da ke jawowa a kone a cikin ta kone abu babu shi mahadin ikon Allah ne kawai ke sa abu ba wuta ce take kone komai ba ta kun yadda da wannan zancen na yau ba gaskiya ba abin yadda bane suna kore duk wani abun halitta to ba shi da wani katabus ba shi da wani aiki haka kawai aka yi mu din haka ake muldin dinmu a wannan yanayin kuma a gara mu kawai yadda Allah ga dama haka muke in ka faɗi Allah ne yasa ka faɗi ba ka da irada cewa ka faɗi in ka zauna haka in ka ɗauko abinci ka sa a bakin ka duk ba kai kake yi ba Allah ne yake angiza ka kawai kai ta motsi kai ta yin haka wannan fa shine ra'ayin waɗannan kuma fi wannan can kuma sai suka ce waɗannan abubuwan halitta babu wani sababi a cikinsu da yake hukunta samuwar abin da suke sababawa yanzu misali wuta me aikin wuta ba wannan lantarki ba ku je gidanka ta murhu me take yi girkin da girki da dafa dai abu tana fidda wani abu wannan abun yana haifar da kuna da zafi da zai sabbaba wani abu wanda ba shi bai canja tsarinsa ko ruwa ya yi zafi ya tafasa ko kwai ya toye mai shi ma a toya shi a sa masa albasa ka je na adda kara wannan abun su sai suka ce ba wuta ce take yi ba a cikin wutar ba wannan sababin ba wani sinadari ne a jikin wuta da yake sa wannan abun ya faru kawai duk abin da ka gani allah ne yake yin haka kawai saboda mai dan kar a ce ga wani abu ya haifar da wani abu domin duk abu a ɗaukar su halittar nan kamar yadda halitta suke haka Allah ma yake wannan irin lungunan daga nan aka ɗauko wannan aƙida ta cewa abu kaza Allah ne komai Allah ne komai Allah ne kuma ce wannan loji abin ne falsafar daga wannan asalin ne yawa to za mu ji ya ce wa laysa fi nari sababun lil ihraqi wala fil ma'i quwwatul igraqi wala tabridi ruwa ma ba shi da wani karfi ne ya nutsar da kai in ka fada ruwa ka nutse ba ruwa ne ya nutsar da kai ba ba wani fi'ili ba wani aiki da ruwan yayi kawai haka Allah ne ya nutsar da kai wani zai ce to ai dama Allah nake komai eh Allah nake komai amma wannan kun san a komai da muke gani akwai kowa ta Allah subhanahu wata'ala da take sa abu ya gudana ai to wannan ba ganin ta muke ba akwai kuma abin da yake sunansa sababi sababi to duk waɗannan mu rayuwar nan tamu tana da alaƙa ne da sababi shi yasa hatta ayyukanmu sababi ne in mun yi mai kyau za mu samu mai kyau in mun yi mara kyau mu samu sakamako mara kyau shi yasa kuma a duniya a alaƙar mu da juna sai Allah ya haɗa mu da sabubba yanzu mutum zai zo ya same ka ya mare ka sai ce Allah ne mare ka ba ni bane za a yadda kaga in aka yadda da irin wannan gaba ɗaya shari'a an rusa ta zai zama kenan ba dama ka kai wani kotu ka karbi haƙƙinka in ya sace maka kawai ba komai shi ma ka shi aka yi ɗauka Allah kyauta na su shi yasa ai malamai da suke mai musu raddi suka ce ai kuma in aka dora wannan ka'idar akan ku ba za ku yarda da haka ba sai a ce da wani zai zo kawai ya rufe ka da duka kuma kawai sai ya tafi ya zauna sai ai magana sai a ce ai kaddara ce haka Allah ya kaddara kaga mutum ba zai yarda ba yau don haka su ma ba su yarda da wannan ba ai shi yasa malamai dama suke ambata wannan domin su nuna rashin hankalin da ke cikin wannan abu dama shi yasa malam ibn tamiya haka ibn qayyim ke faɗi a wurare da yawa na cewa duk mutumin da ya kore sababi da tasirin sababi to ba shi da hankali i'timadi kuma akan sababin a rabu da Allah shi kuma shirka ne mun gane yawa shi yasa aka kira masu kadariya masu ƙaryata ƙaddara masu cewa ɗan adam ma ya halitta aka kira su mushirkai saboda sunan sun baiwa sababi ƙarfi su kuma waɗannan mahaukata aka ɗauki saboda sun ɗauke sababin masu nuna ba shi da ƙarfi domin hatta abin da hankali ya tabbatar ƙuruƙuru suna mu'amala da shi zo sun ce baya haka yanzu abin da malamin ya tsallake bari mu karanto mana dan mu ji saboda akwai fa'ida a ciki bai kawo mana a cikin littafin ba yana inda yake cewa a cikin littafin na ya ga mana وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها من ganin aiko to bayan nan abin da ke ciki shine kamar da ke a cikin madarijus salikin ya ce wala fi haquwa babu wani karfi a cikin waɗannan halittun ba wani karfi a cikin halittar wala taba'i haka nan ba su da wata ɗabi'a wata nature falaisatin naru sababan lil ihraqi to shine sai kawo wannan zancen don haka ita wuta ba ita ce sababin abu ya kone ba walal ma'u sababan lil irwa'i haka nan ruwa ba shine ke sa a koshi ba naka in ka dauki ruwa ka sha sai kishi ruwar ka ta tafi ba ka zaka ce ka koshi ba shi ake ce mai irwa'i irwa'i dama shine irwa'il galil galil dama wanda ya kusa mutuwa saboda kishi shi yasa ake cewa irwa'ul galil sunan littafin wanda kuka sani na mal albani to irwa'i shayarwa yawa to suna suna cewa ruwa ba shi ke sa ka sha ka koshi kishirwa ka ta tafi ba kaga menene kenan inda zaka tambaye su sai sai komai Allah ne yake to yanzu Allah ne ke sama ruwan ko koya ko ko ruwan tunda ba shi da tasiri kwata kwata ba shi da tasiri karfin ka koshi ba a cikin ruwan yake ba in ji su a walal barid haka nan kuma ko tabrid sa abu ya sanyi wa ikhrajin nabati haka nan fitar da tsiro duk ba ruwa ba shi da wannan karfin kaga duba ka duba ka gani muna ta kamfan ruwan sama gashi Allah madauki ya mana ruwan sama duk muna ta murna to wannan tsiron da zai fito daga ƙasa yanzu sun ce duk ba sababin ruwa bane kawai ruwa sunansa ruwa ya zo aikinsa kawai Allah ya zubo shi wannan tsiro kuwa Allah ne shi ma ya fito muku da wani abin daban ba ruwan ku da shi ma'ana dai dan su kore kowanne hikima da kowanne sababi Allah ba shi da wani abu da yake don wani abu kuma zubo da ruwa ma ba don wani sababi bane sai ce wala fihi quwwatun wala tabi'atun taqtadi dalika ba wani karfi a cikin ruwa da wata tabi'a da take hukunta haka suka ce wai wa husulul ihraqi war rayyi samuwar kona abu ya kone war rayyi da kuma kosar da kishruwa laysa bihi ma ba saboda ruwa ne da kuma wuta ba lakin bi ijra'il adati al-iqtiraniyya ala husuli hada inda hada to kun ji gashi inda suka bayyana shi yasa na so mu karanta wannan gurin saboda a littafin da ke hannunmu babu wannan sababu su cewa suka yi wai akwai wata al'ada sunanta al'adatu liqtiraniya kuna ji wannan gurgurun hankali ne fa ba su ita ba qur'ani take ba al'adatu liqtiraniya wai al'ada ta haduwar abubuwa wata al'ada sai Allah ya yi ta in dai abu ya haɗu da abu to za a samu kaza kun gane wannan don haka sai su ce su kore wannan abun daga cikin ruwa misali in ka sha al'adatu liktiraniya shine an haɗu da ruwa ko da kishirwa wannan haɗuwar ce ta sa aka samu waraka amma ba don ruwan ba ne hakanan wuta idan ta ƙona abu ya tauye ko ruwa ya tafasa to ba wutar ce za a ce ta dafa shi ba a'a al'adatu liktiraniya ce aka samu in dai wuta ta haɗu da wani abu to wani abu zai faru amma ba a cikin wutar bane aka sa wannan abin da sinadari da ke haifar da wannan abu ba ku gane ba ku an gane insha Allah to to mu je to shine yake cewa abin nan husuli haza inda haza la sababa wala bi la bi sababin wala bi quwwatin ba wai saboda wani sababi bane ba saboda wani karfi bane ma'ana dai kun ga kamar zaka ce in kada yadda za ku fahimci wannan zancen da barnar da take cikinsa idan aka kore waɗannan sabubban kenan zai yiwu in ka ɗauke wannan ka kawo wani a wurin to wancan abin zai iya samuwa kun gane wannan da za ka ɗauke wuta daga gindin murhu sai ka kawo ruwan sanyi ka sa a aƙida su za a iya samun ruwa ta fasa kun gane zancen saboda sun ce wutar babu wani fawa a cikinta ba wani sinadari hakanan ruwa da za ka ɗauke shi ƙogoron mutum na jin kishi sai a cusa masa gaushin wuta ai kun ga ƙonewa zai ko a hankali irin nasu suna cewa to in aka samu nan al'adatu liktiraniya din to ita ce za ta sa a samu abu ba fawa ɗin ruwa ba ba fawa ɗin wuta ta yi wancan aiki ba to ta nan za ku gane ɓarnar abin to shi ne sai ke cewa wala bi kowacin qamat bihi yace wa haka zal amru indahu to wannan gefen ma na ga muhimmancin sa shi yasa na ga mu kawo shi shi ma bai faɗe shi ba a cikin littafin da ke hannun yace wa haka zal amru haka nan umarni indahum a wurin su fi amrihi shar'i a umarnin Allah na shari'a sawa'un duk daidai ne la farqa fi nafsil amri bainal ma'muri wal mahdhuri suna cewa babu wani bambanci tsakanin abin da aka umarce mu da abin da aka hana mu duk ɗaya ne eh duk ɗaya ne kawai duk abin da aka ce a yi da abin da aka ce kar a yi a wurinsu duk ɗaya ne la farqa indahum fi amrihi shar'i sawa'un la farqa fi nafsi al-amri bayna al-ma'muri wal mahdhuri ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا wai kawai mashi'ar Allah ce ya ga dama ya hana mana kaza ya umarce mu da kaza shi ya ga dama ya umarce mu mai sallah shi ya ga dama ya umarce mu mu bar zina misali a barcin haram ba saboda a cikin waɗannan abubuwan wai akwai wani sababi wancan ɓangaren hali abin nan aikin kirki ba saboda a aikin kirki akwai wani abu mai kyau ba hakanan kuma ba wai saboda a cikin mummunan aiki akwai wani abu mummuna ba a'a haka kawai Allah ya ga dama ya ce ku yi kaza ku bar kaza kun fahimci wannan zancen shi yasa daga cikin aƙidar waɗannan mutane suka ce ya halatta ran tashin kiyama in Allah ya zo ya hisabi aka ce ina yan aljanna ku je a buɗe muku aljanna ku je ku shiga ina yan wuta a je a kai su wuta to lokacin da yan aljanna suka tafi za su shiga aljanna suna dab da za su shiga in ji fa masu wannan kaulin suka ce ya halatta Allah ya ce kai yan aljanna ku dawo sai a juya su a ce su tafi wuta ku yan wuta ku dawo a ce su tafi aljanna kun fahimci abin saboda su suna cewa Allah yana yin abin da ya ga dama ne kaga ko ai in ya ga dama zai iya haka in ya ga dama ko to amma an manta cewa a cikin alkur'ani ya ce mana in mun yi kaza zai mana kaza in yi mana kaza in mun yi kaza zai mana kaza kuma ya ce inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba saba alƙawari kaga ka halatta cewa Allah zai saba wannan alƙawarin ka bata duk abin da Allah mu duke faɗa Qur'ani kun fahimci wannan zancen to wannan yana cikin abin da ke so mana tambihi duk ai mun taɓa wata magana kwanaki a nan cewa waɗanda suka karkace a hanyoyin nan na aƙidu daban-daban manufarsu ta waɗannan maganganun ba duka ne suke nufin wani mummunan abu ba da yawan su wasu suke su tsarkake Allah daga wata na ƙasa sai su kawo wannan zancen to amma da a ce sun ɗauko wannan kore na ƙasa ɗin da tabbatar da kamala su ɗauko daga alƙur'ani da shi kenan sai ga cewa ba samu rikici ba amma sai suka yi bezin abun a hankalinsu shi sa kullum nake gaya mana duk wata fitina ta duniya da kuka ga an samu saɓani a kanta ana rikici a addinin nan an yi hanyoyi daban wannan yayi nan wannan yayi nan to kokuwa ce tsakanin me tsakanin wahayi da hankali wahayi ya ce kaza dan adam kuma ya zo dan shi yana da tunani wa Allah ba shi kwakwalwa kuma ya ga zai tuno abin da zai ture na Allah shi nasa shine gaskiya ka duba kowace tafiya da ta karkace asalinta akwai wannan zancen a ciki akwai ta ka'ida da suka fito da ita suke ganin ita ya kamata abu ba maganar Allah ba kowace tafiya da ta karkace zaka samu wannan wadda ku take kan gaskiya ita ce za ga kullum tana tare da alkur'ani tana tare da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine zaman lafiya to haka abin yake kullum shi yasa dama in ana maganar harkokin aqidan nan mutane su karanta su ta hanyar su zaka gano sirrin duk matsalolin da muke ciki hatta yanzu matsalolin aqida na dadin nan da aka yi shekara dubu can baya akan su ko shekara dubu da ɗari uku ko da hudu da wani abu akai su din ne har yanzu ake tafi akan su yawa wasu mutane su zauna su yi tunani su ce abu kaza bai kamata ba abu kaza bai kamata bayan gashi a qur'ani to shi kenan sai a samu rikici Allah ya ƙara fahimtar da mu to su agun waɗannan mutane da cewa da Allah ya yi ku yi sallah ku yi azumi daidai yake da cewa ku yi abin nan zina da aka ce an hana kada ku yi zina to duka ɗaya ne wancan kawai ganin dama ne ba wai saboda a zina akwai barna ba dan Allah yanzu a zina akwai barna ko babu ba wai maganar cutar da mai matar ba inda matar aure ce ko wato uban ya in ya ce a gidan ubanta ba maganar wannan ba akwai cutarwa ta sanya mata abubuwa sai mata rashin lafiya sa mata cikin da bata yi niyya ba dole akwai ko babu sannan kuma da in matar aure ce shigar da ɗan da ba na mai gidan ba a cikin gidan a ƙara musu adadin masu gado ba su sani ba cutarwa ce wannan ko ba cutarwa ba waɗannan abubuwan mafasid ɗin zina da malamai suke lissafi sun kusa ɗari nawa barna barna da suke cikin zina to waɗannan abubuwan shine a dama malamai suke cewa akwai wasu abubuwan da ko shari'a ba ta zo mana da cewa kar mu yi su ba a hankalce mukan gane cewa ba su dace ba ƙarya tana da kyau ko ba ta da kyau ba ta da kyau to a gurin waɗannan mutanen suna ga da umarni ai gaskiya da hani akan gaskiya hanin ƙarya hani cewa kar a yi ƙarya su wai abun su duk ɗaya ne kawai ganin damar Allah ne da ya ga dama zai ce kar jama'a ku yi ƙarya to kaga ko Allah ya umarci a yi ƙarya kaga me aka yi ashe kenan ƙaryar babu wani abu fi zatihi da yake kabihun wanda yake mummuna ne kun gane wannan falsafar tasu su ma'ana ba a dangana hukuncin abu da wani sababi da ake samu a cikinsa wannan kuma dama sai ake ce mai illa ai kun gane zancen su ma'ana ki- kamar yadda wuta ba ita take kona abu ba in ji su kamar yadda ruwa ba shi ke kosar da mai kishi ba a wurinsu to haka nan yin ƙarya ba zai cutar da kai ba da Allah ya ga dama zai iya cewa kai jama'a kowa tashi kullum ƙarya uku misali kaga kenan Allah subhanahu ta'ala zai umarni da wani abu wanda ma'ana duk umarninsa zaman abu mai kyau ko marar kyau dai a gurinsu ba shi da alaka da umarnin Allah da hannun Allah ban sani ba ko kun fahimci abin nan hmm? dan Allah to na'am in akwai wanda bai gane da Allah ya daga hannu ya bayani in ba ka ba zan nuna wani ya karin bayani na'am su ladan da wannan zunubi ganin ganin duk a cikin ganin dama yake shi ya ga dama ya ce wa mai lada a bashi lada ya ga dama ya ce mai alhaki a bashi alhaki da ya ga daman zai iya juyawa mai lada a bashi alhaki mai alhaki a bashi lada wai saboda mulkinsa ne zai iya komai da ya ga dama wannan ita ce dai aƙidar da ake kira aƙidar jabariya lokacin muka karatu a babin kaddara ai ku manta ba wani suke cewa kawai dan adam ba shi da wani tasarrufi haka Allah ke sa shi kawai ya kada shi kamar yadda gashi yake yawo haka Allah ke sa ma'ana kamar da iska ka in ta taso gashi ta ake kada gashi duk inda iska ta yi to haka nan dan adam ma ba shi da wani tasarrufi nasa sai abin da Allah ya dashi to nan dai shine mummunan abin da yake cikin wannan to sai ke cewa wa haka bal amru indahum sawa'un la farqa bayna al-khalqi wal amri a wurin su babu bambanci tsakanin halitta da umarni halitta nan yana nufin a abubuwan Allah alkauniya al'amuru kuma yana nufin al'amuru shar'i kun gane dawwa mun san al'amuru akwai kauni akwai shar'i shi kansa amru al'amuru kauni shine umarni da Allah ya zai yi abu ya zama kaza kun fayakun kaga umarni ne amma wani iri ne kauni ne na halitta ne amma ya ayu allazina amanu sabiru wa sabiru wannan umarni ne wani iri shar'i saboda ya gina ba da lada akai kuma yana son wannan abu to a wurin su ba bambanci tsakanin wancan da wannan kawai duk ɗaya ne wala farqa fi nafsi al-amri bainal ma'muri wal mahdhuri to gashi ya faɗi wannan anan cewa babu bambanci tsakanin abin da aka bada umarni da abin da aka haramta al-mahdhur nan abin da ake nufi haram in ka ga alhazar da za'un haram ake nufi alhazar da zanu shi kuma shine tsoratarwa da wato a faɗakar da kai karka faɗa wani abu shine ake ce daga tahziri wannan kuma daga tahzir yawa mai tafhimi shine wannan to ma'anarsa shine haram yawa ma'ana ba bambanci tsakanin abin da Allah ya ce a yi da abin da Allah ya haramta kamar da dai muka bada misali da gaskiya da ƙarya to a gurin su kun ga kenan babu bambanci tsakanin tauhidi da shirka ko? i saboda su a wurinsu Allah ba ya yi umarni ne da tauhidi saboda kyan tauhidi ba Allah ba ya yi hani akan shirka saboda munin shirka ba a kawai saboda ya ga dama ashe da ya ga dama zai iya cewa ya ku waɗanda suka imani ku je ku yi shirka kun gane wannan can wannan ita ce aƙidar waɗannan mutane to wanda ku duk yabi wannan aqidar to shine zaka ga a wurinsa ba bambanci wannan Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne al wannan abun yana da alaka akwai rassa shine nan ibn malam ibn qayyim bari mu ƙara saurin akwai inda yake faɗi naga ana nema a ce lokaci yayi ko saura kaɗan yace walakinnal mashi'ata mu ci gaba walakinnal mashi'ata a littafi ko koma littafi amma wai mashi'a ce ganin damar Allah iqtabat ko amrahu bi hadha ita ta hukunta Allah ya ce ya ku wanda suka imani ku yi gaskiya ya ku wanda suka imani ku yi abin tauhidi wa nahyahu an hada wannan kuma mashi'ar dai ba hikima ba fa mashi'a ganin daman nan ita ce ta sa Allah subhanahu wata'ala ya hana kar ku shirka kar ku yi ƙarya ba saboda shirka ba kyau ba ba saboda ƙarya ba kyau ba kun ga munin wannan aqidar gaba ɗayanta wani aqidar rusa musulunci ne baki ɗayansa kwata kwata da umarni da hani duk ba su da tasiri ba su da aiki min ghairi an ya kuma gashi sai ce ba wai dare da an ya koma bil ma'amuri sifatun taqtadi husnahu ba wai saboda shi wannan abin da aka bada umarni da shi shine al-ma'mur kamar misali gaskiya da na faɗa ko kamar tauhidi ba wai saboda akwai sifatun wata sifa da ta tsayu a jikin wannan shi abin da aka bada umarni din wanda yake taqtadi husnahu take hukunta ya zama mai kyau ba ma'ana Allah ya ce mu yi tauhidi ne ba saboda tauhidin akwai wata sifa tare da tauhidi da take nuna cewa tauhidi da kyau ba kuma Allah ya ce kar mu shirka ne ba wai saboda shirkar ta siffantu da wani muni ba kaga a wurin su kenan zina da kyau liwatsi da kyau shan giya da kyau za su iya zama masu kyau yauwa haka kuma tauhidi zai zama ba shi da kyau kun fahimci inda aka samu wannan yadda a zamanin yanzu zaka ji waɗannan abubuwan suna tashi wani mutumi yana cewa wai ka ce ya ali shi kaɗai ka ce ya ali kana roƙon ali in kana da wata bukata baka haɗa da Allah ba yace shine tauhidi in kuma ka ce ya Allah ya ali to in kai wannan shine me shine shirka saboda ka haɗa ali da wani da Allah subhanahu wataala ya ali shi kadai shine tauhidi in ji wani babban malami mai rai a yanzu a cikin malaman shi'a ka gangaro kuma cikin waɗannan abubuwan da ake zance kwanan nan shi ma masu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da menene da za su taka wuyansa da sauransu duka akan waɗannan abubuwan cewa kawai a ganin su Allah ne kowa Allah ne shi mai maganar Allah ne a nuna mutumin da aka san daga inda ya fito jiya mota ya shigo da ya shiga ban daki ya fitsari ya kashi kuma aka nuna shi aka ce wannan shine shehuwa ne aka nuna shi aka ce shine annabi aka nuna shi aka ce shine Allah duk a wannan kasar ta Allah subhanahu wataala mai tausayi mai hakuri ya bar mu kuma muke zaune to waɗannan abubuwan asalin su daga irin waɗannan tunani ne cewa an ka kalli abu da wannan to kawai komai ma zaka kalle shi haka ai dama ku ne aka ɓoyewa ba kwa fahimtar abu saboda kuna kallon abubuwa da idan da kuke ce ma idan zahiri shine idan shari'a da zaka bude qur'ani ka karanta su kuma masu irin wannan suka ce suna kallon abu ne wai da idan hakika da haka ku duk jahilai ne ba ku san me kuke ba kun karanta alqur'ani kuna ta wahala da wata sallah da azumi da zuwa haji duk wahala kuke kawai ku samu soyayya shikenan wai ba za su ce muku za ku shiga aljanna ba saboda a gunsu su aljanna ba manufa bace ba wurin nema bace su zama Allah shine abin manufa Allah madauki ya sauke to shine da yake cewa min gaidi an yaquma bil ma'muri sifatun taqtadi husnahu wala bil manhi anhu sifatun taqtadi qubhahu haka nan ba wai saboda akwai a jikin shi al manhi abinda aka hana kamar shirka kenan ko ƙarya ko akwai sifatun wata sifa taqtadi qubhahu da take hukunta cewa shi mummuna abu bane ba dan wannan bane a'a dan ganin dama ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala haka yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake hana da yake bamu labarin annabawa ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwansa a yuhillu lakum at-tayyibati wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith ne kuka fahimta wannan ayar yuhillu lakum at-tayyibat kun ga tayyibat ba wani abu ne sunansa kamar biran nan da abinci da sauransu bane sifa sifa ce Allah yana wato annabi zai zo yana halatta muku duk abu mai tsarki duk abu mai daɗi wa yuharrimu alaikum al-khaba'ith kuma yana haramta muku duk abin da yake akwai kazanta kaga anan kaida ce madaukaki Allah Allah madaukaki ya bamu mu tafi cikin bayan kasa duk abin da muka ga mai dadi ne sunansa halal duk abin da muka ga mai kazanta ne sunansa mai haram yanzu ashe kenan a cikin ainiyat ko in ce abin a ayan abubuwa ayyanannu akwai sifa da take hukunta hukuncin su ko babu sifa akwai sifa haka duk abu mai tsarki mai daɗi halal ne duk abu mai ƙazanta mai wato mai najasa shi kuma haramun ne a ci shi ƙarƙashin wannan malamai suka haramta duk abin da ke akwai najasa a cikinsa in ba haka ba ya halatta kenan mutum ya ci najasa shi yasa zaka ga irin waɗannan masu tunanin a rubuce-rubucen da za su yi na littafai ka ji an rubuta daga cikin waliyai akwai wani babban waliyi an gan shi yana bin bola an gan shi ya ci kashi an gan shi ya ci kaza saboda duk waɗannan abubuwan fasu a gunsu duk ba komai bane kai ne da baka gani da idan hakika kake ganin sa haka amma shi babban waliyin Allah ne yana yin abin da Allah yake so zai zo ya zina a gaban mutane sai sai ai ku ne kuke ganin bai kyauta ba wannan abin da daidai yake kun ga wannan wannan wani abu ne wanda asali ma ya soki hankalin dan adam a matsayinsa na dan adam ballantana a ce ya soki shari'a to ai to saura minci biyar har ta kare maka kafin ka nuna mu to sai ce wali hadal asli wannan asalin mu tsaya sai mu tashi kan wa haula'i wali hadal asli lawazimu wa furu'un kathiratun fasidatun fasidan babu agun a cikin madarijus salikin wali hadal asl wannan asalin wannan fundamental din agun waɗannan mutane wannan aqidar tana da lawazim in ce lawazim abubuwan da in an karɓe su za a shiga za a auka musu shine ma'anar lawazim ai ana cewa abu kaza yalzamu minhu kaza ko abu kaza in ka yi shi to lazimin ka ka samu kaza kar ku fasara lazimi da wancan abin da muka sani lazimi zikiri ba shi ake nufi ba ana nufin in abu ya faru to lalle abu kaza zai faru mun gane ai nasarar kwanin abin nan consequence na wani abu shi ake nufi da lazimi duk abin da in abu ya faru to sai wani abu ya biyo bayansa to yace wannan asalin da kuka ji na waɗannan mutanen yana da irin waɗannan wato lawazimai lazimai kuma da far'o'i far'o'i da yawa kasiratun masu yawa fasidatun kuma wanda yake na barna wanda ba daidai ba sai ce wa qad zakartuha wannan shi ma a cikin madarijus salikin ne yace wa qad zakartuha fi kitabina na ambace su a cikin littafin mu al-kabir al-musamma miftah dar saada ibn qayyim yana da wani littafin sunansa miftah dar saada yace na faɗi wannan lawazim ɗin da ɓarnar da take jawa yace wa bayyana fasada hadal asl na bayyana ɓarnar da take cikin wannan asalin wannan tunanin na bayyana ɓarnarsa min nahwi sittina wajahan ta ɓangarori hanya hanya ƙofa ƙofa ƙofa fuska fuska sittin ne bayanin ɓarnar da take cikin irin wannan aƙidar da haka mai son ƙarin bayani akan matsalolin da irin wannan aƙida take ta ta'allaka da shi ya koma mai fita udar sa'ada zai samu fuska fuska sama da sittin da ibn qayyim ya zauna yace wannan abun akwai barna a wurin sa bangare kaza ɗaya kenan na biyu kaza na uku sai da lissafa barna 60 da in mun dauki wannan aqidar zamu same ta ko fahimci wannan abun to sai a koma littafin miftah darus sa'ada za a samu ƙarin bayani daga ciki sai mu tsaya anan insha Allah mu tashi akan inda yace wa haula'i ghalibuhum la yajiduna halawatal ibadati mun fahimci abun to Allah subhanahu ta'ala ya sare mana amma kuma la'alla wannan dole ya zama bayan Ramadan insha Allah muna da darasi ɗaya da rage ran Alhamis insha Allah daga shi kuma duk darussan dai wannan da aka saba za su tsaya insha Allah sai bayan azumin Ramadan bi idnillahi ta'ala za a ci gaba na'am to bari sallama da ya rufe abinsa kafin sai mu yi tambayo insha Allah to muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar dai da zamu bude Qur'ani mu ganta hanyar da zamu bude hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gani duk abin da zai kauda mu daga kan wannan muna roƙon Allah madaukaki ya kade shi ya jefa shi can wani wuri ya kuma raba masu bin irin waɗannan hanyoyi Allah ya raba su da su Allah shirya da su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Na'am. eh eh a'a suna da amfani suna da amfani sosai ma kuwa yanzu waɗannan abubuwan yanzu ai kaga sun sa mun samu iya hada abubuwan da muke ganin su ana yi yanzu hankalinmu ya rude yanzu wanda duk bai karanta waɗannan abubuwan ba sai a zo a ce maka ga wani can ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar nan da ya faɗa misali ko ya ce ga wani Allah ne ko ka gan shi suna juyan mata wannan ya kai matarsa gidan wannan wannan ya kai matarsa gidan wannan fa ana yin sa yanzu a yanzu nan wani mutum saboda girmama wani malami ya dau matarsa sabuwar amarya ya kai wa malami sai ya fara kwana da ita sannan a kawo masa ita wannan abun ana daukar da'a ce a bautawa ba zan ce Allah ba da'a ce ake yi ana ga alaka ce da za a samu kusanci zuwa ga Allah to wanda yake mushahadar irin wannan abun hankalinsa zai rude yace to wannan abin da muke karanta qur'ani kenan gaske ne ko ko ƙarya ne ya ayyuhal ladina amanu innan wa abinan wala taqrabu zina dinnan ko ko zina ce ba a sani ba ko ya abin ko ko Allah ne bai gaskiya ba bai san waɗannan abubuwan su ne daidai ba waɗannan malaman su suka san suka fi sanin Allah su fa Allah sanin meye daidai to kaga karanta wannan zai sa mu hada asalin wannan zancen da asalinsa na bacewa ga inda zancen ya taso yau ko mai bincike ya tashi bayani zai ce ashe mun gano ma dalilin da yasa suka fada wannan kwarin yana da alaka ne da magana su ababin kaddara yana da alaka da magana su ababin sunayen Allah da sufofin Allah sai mutum ce oho ashe ma da za mu iya ilmantar da mutane wannan babin na imani da kaddara da babin asma'a sifat yadda ya kamata to da ba za a samu wannan aqida ai ai wannan haka yake na taɓa ku labari ana ai kuma ina yawan maimaita shi irin wannan abun ya uku wani lokaci ya kai shekara goma sha na manta dai wajen 90s ne haka wajen tsakiya-tsakiya ko ƙarshe muna darasi na muƙaddimar risala a masallaci muƙaddimar risala dai ta ibn abi zadin alƙirawa ne muka zo inda yake cewa wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid bi dhatihi ai ya faɗi wannan ko wa huwa fi kulli makanin me bi ilmihi ya ce shi Allah maɗaukaki da zatinsa yana sama amma da iliminsa yana ko'ina to sai muka ƙarin bayani mai faɗi daga ƙur'ani hadithai akan wannan matsalar cewa Allah SWT yana sama akwai wani bawan Allah ya shiga irin waɗannan aƙidun har ya yi tarbiyya shi da kansa ya faɗa shi yake ban labari ya zama Allah ni da shi ba labari bane wani yake ban shi yake faɗa ya yi wannan abun har ya kai wannan matsayi suke cewa to amma fa gaskiya da Allah ya sa an koya mana wannan abun mun yadda Allah yana sama a nan iliminsa ne kawai ma'ana da iliminsa da jinsa da ganinsa ne a nan duniya yace wallahi da ba za mu ɗauki wannan aƙidar ta mu ce wannan ya zama Allah wannan ya zama Allah ni ma na zama Allah kaga aƙidar asma'i was sifat din nan mai kyau ta jawo shi da kansa a ranar shi ya tuba ba zai sake ba kuma ya fita daga wannan harkar har yau har yau ya tuba yana nan yana nan da ransa kuma har yanzu wanda da ya tabbatar ya je ina ne ya je ina ne an yi duk wannan abin da shi an ce masa shi Allah ne ya yarda kuma shi Allah ne to ashe kaga amfanin wannan karantarwa idan muka gano lungun da yasa suka fada to sai mu dawo mu nan naga tarbiyya da karantarwa a kanta ko yadda mutum ko shu'uran aula shu'uran ko yana ji ko bai ji ba ko bai sani ba ko ya sani zai ji da kansa ana faɗin irin waɗannan aƙidun zai ce a wannan kafirci ko bai karatu ba yau to wannan shine fa'idar sanin waɗannan abubuwa Allah dai tsare na'am eh duk wannan duk akwai wannan suna fa faɗin waɗannan abubuwan rashin hankalin da yawa Allah sauke Allah sauke abin takeicin shine a ce malaman da al'umma ta yadda da su sun yadda da wannan abu kuma suna tsoron su fito su ce a littafansu ne abin yake saboda sun ga hankalin mutane ya tashi sun ce a'a ba sa tare da wannan har ma sun kafirta sun ce me wannan aikin kafiri ne amma ba za su yadda cewa wannan aƙidar fa daga littafansu aka same ta kuma a buɗe littafan nan wallahi akwai su a ciki wannan maganganun haka suke a cikin littafai ba bakon abu waɗannan samarin suka zo samari ne dai yan ba sa tsoro yawa dattijai suna tsoro amma wannan aƙidar haka take a rubuce a cikin littafai Allah subhanahu ta'ala ya sauke Allah ya shiryar a wannan yana tambaya ko shi malam ni ba tambaya ba ce ina neman taimakon addu'a ne ga mahaifiyata da ta rasu to Allah ya gafarta mata za mu zo mu abin ce wannan abinci Allah ya tabbata gare shi ya da masu sauraro wannan dokta aure ya yi wuya to wai na cewa aure ya yi wuya zina ta yi sauƙi me za ka ce akan wannan to ba zan maganganun naka itilaƙin su karɓar su akan wannan itilaƙin ba haka ba ne dukansu ya danganci zuciyar mutum na'am gaskiya ne asbabin zina suna da sauki amma zina a zuciyar mai tsoron Allah tana da wahala zaka ce sa kai kullum an alakanta ka ne da tsoron ubangiji mutane na ganinka mutane ba sa ganinka ka ji Allah yana ganinka duk irin wahalar da kake ciki na rashin aure to tunda Allah ya ce kar ai zina ka hakura kar kai kuma bai hana ka ba sai saboda ya san zaka iya hakuri dubban mutane sun haƙura sun kai ga ƙarshen rayuwarsu ba su cutu da rashin aure ba wasu saboda zurufin rayuwa wasu daga cikin malamai an sani da yawa na sha gaya mana har wani littafi wani malami ya rubuta al'ulama ul'uzzab malamai gwagware ko tuzuran malamai wanda har suka mutu ba su san wace ce mace ba daga cikinsu akwai ibn taimiyya malam tabari yake cewa ban taba kwance wando na lafi halalin wa lafi haramin ba tun da nake ban taba warware wando na yana nufin yana nufin ya fito da tsirashin sa dan ya sadu da mace ko ta halal ko ta haramin shi bai taba yi ba bai sani ba haka ya rayu kuma haka ya kare rayuwarsa dan haka karka ce abu ne mai sauki mai sauki ga wanda zuciyarsa akwai cuta wanda ku zuciyarsa ba cuta abu ne mai wahala abu maganar aure wahalarsa al'adunmu ne suka tukuikuyi amma duk da haka gaskiya idan mutum ya dage ya nemi abun aikin yi ko mai kankantarsa gwargwadon hali gaskiya ba ka ce yanzu aure na wahala ba mata dai yanzu ba za ka ce suna wahala ba idan ba ka ce sun yi kwantai kwantan kuma ya yi yawa ba wannan shine abin da za ka faɗa mutane su yadda amma ba wahala ba sai dai ka ce ka zauna ka ƙi karatu ka ƙi aiki kana so kawai a kawo ma sadaka wannan ku babu mai hankalin da dauke yarsa sadaka ya kawo maka kana zaune baka da abin da kake yawwa ka tashi kai aiki komai kankantar aikin da kake in dai akwai abin da ke shigowa hannunka kana samu ka fita kai wannan yau kai wannan gobe insha Allah mai waje ya zai dauki yarsa ya baka domin akwai ƴaƴan da abin da suke yi a wajen gwanda a dauke su a kai su gidan miji da a bar su haka wannan kuma suna nan da yawa yau don haka wannan maganar ba itlaƙin ta haka amma dai duk da haka mun san halin da muke ciki yana cikin alamun tashin alƙiyama cewa zamani zai zo za ka ga mutum yana ɗaukar nauyin mata hamsin sawa'un a matsayin miji ko a matsayin ƴaƴa ko a matsayin jikoki ko dai waɗanda nauyin su suka hau kansa ƴaƴan wannan ne da ƴaƴan kanwa da ƴaƴan yaya duk an taru ana samun wannan abu yanzu mu a cikin haka muke ba wai jira ake sai nan gaba ya zo ba an mu riga an shiga wannan yanayi kuma da auren ne ma za a rarraba a yanzu a ce kowa ya je auri sama da hudu da kowa zai aura din a cika a cika kuma akwai mata har yanzu da saura ya ka wannan wani abu ne da Allah madauke kawo mu wannan zamanin sa babban abin da zamu shine mu ta addu'a Allah shirye da samarin mu kar su auka cikin harkar zina Allah taimake su ya fidda su ya ba su hakuri kuma ya fidda su daga wannan yanayi ya ba su aikin yi ya kai su lokacin da za su samu damar yin aure Allah kuma ya sarewa kowa abin da ya kuntata masa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد